بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gama magodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama haɗewa a wannan masallaci na Bangazi a yau yammaci na litinin sha biyu ga watan zulka'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran da za mu tashi aya ta 45 daidai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلمه ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء نعم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "If qalatil mala'ika, ka tuna ma al'ummaka lokacin da mala'iku suka ce, Ya Maryam, ya ke Maryam, inna Allah yi bashiruki bi kalima, lalle Allah maɗaukakin sarki yana miki albishir bi kalimatin da ɗa da za a samu a sanadiyyar yin wata kalma daga Allah maɗaukakin sarki. Wannan kalma ita ce kun fayakun ina fata mun gane saboda annabi isa alaihi salatu wassalam an samar da shi ne ta hanyar fadar allah maɗaukakin sarki kun fakana shi yasa ba shi ɗin ba ne ba kalimar allah bal ya samu ne a sanadiyyar karmal allah da ya ce kun fakana shi yasa allah ce inna matsala isa inda allah ka matsali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kenan Allah madaukakin sarki yana miki albishir da wata kalima minhu daga gare shi ya Allah madaukakin sarki shi ismuhu almasih ibn maryam sunansa masih ibn maryam kenan sunan Isa alaihi salatu wassalam masih almasih Isa ibn maryam malamai sun ce ana ce mishi almasih ne saboda abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanya na albarka tattare da shi ta yadda idan ya shafi mai ciwon albaras sai ya warke haka idan ya shafi mai fama da makamta shi ma sai ya warke shi yasa ake ce mishi almasih ibnu maryam dan maryam an jingina shi ne ga mahaifiyarsa kasancewar an samar da shi ne ba tare da mahaifi ba saboda hasali a asali ana jingina mutum ne zuwa ga mahaifinsa annabi isa alaihi salatu wassalam baya da mahaifi mahaifiya ce gare sa shi yasa aka ce isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah annabi isa mutum ne mai makana mai matsayi fi duniya a nan gidan duniya wal akhira haka a gobe alkiyama wurin allah maɗaukakin sarki wa min al-muqarrabin kuma shi annabi isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin makusanta zuwa ga allah maɗaukakin sarki kaga anan amma maryam albishir masu kyau na farko an mata albishir na cewa za ta samu ɗa za ta sami yawo wanda yaron nan kalma ce daga Allah maɗaukakin sarki Allah zai ce kun fakana sai kasance wanda wannan yaron Allah ya ce sunan shi almasihu ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wannan yaron da zaki samu mutum ne mai matsayi mai girman sha'ani a nan duniya sannan haka gobe alkiyama sannan kuma yana daga cikin makusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala sannan wannan yaro da zaki samu zai dinga ma mutane magana fil mahdi tun halin yana cikin zannan shi na goyo bimana zai dinga magana da mutane halin kasancewa shi jariri a cikin tsimman goyon shi wa kahalan haka bayan ya girma zai dinga mutane magana ta hanyar jan hankalinsu da wa'azi zuwa gare su wa min as-salihin sannan shi din yana daga cikin managartan bayu a wurin Allah madaukakin sarki qalat rabbi anna yakunu li walad sai maryam tace rabbi ya ubangiji anna yakunu li walad ta yaya zan samu ɗa walam yamsasani bashar walam yamsasni basharun halin kasancewa babu wani ɗa namiji ko wani mutum da ya kusance ni bi ma'ana ni ɗin ba mace bace mai aure sannan kuma babu wani mutum da ya tara da ni bi ma'ana ya kusance ni bale in samu juna biyu ta yaya zan samu ɗa kaga hanyoyin samun ɗa shine ko mace ta yi aure ta samu ɗa ko? ko kuma ta yi aikin banza ta samu ɗa maryam alaihissalatu wassalam ba ta da miji sannan kuma mace ce kamamma da ba ta alfashe ba ta aikata zina shi yasa ta ce an na ya kunu li walad ya ubangiji ta ina zan samu ɗa walam yamsasni bashar alhalin wani mutum bai kusance ni ba قال كذلك الله يخلق ما يشاء سيتشي da ita كذلك الله haka ne shi Allah madaukakin sarki ya khuluqu ma yasha yake halitta abin da yaso daga cikin bayinsa kaga sai Allah ya amfani da ya khuluqu dan ya nuna ce muku ashe annabi Isa alaihi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin halittun Allah kaga wannan magana ma raddi ce akan nasaru da suke cewa shi din dan Allah ne ko kuma su ce shi kin Allah ne kaga sai Allah ya ce ya khluqu Allah yake halittar ma ya sha'u abin da yasa da ya nuna maka cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah madaukakin sarki ya nufaci zartar da wani al'amari abinda kawai yake ce ma wannan abin kun kasance fa yakunu sai ya kasance sai Allah ya ce wa yu'allimuhum wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Allah ce wa yu'allimuhu alkitab sannan Allah madaukakin sarki zai san zai sanar da shi alkitab shine rubutu kamar yadda ibnu jarir rahimahullahu ta'ala yace wa huwa al-khatt alladhi yaqutu bi yadi Allah zai sanar da annabi Isa rubutu da zai dinga rubutawa da hannunsa wa yu'allimuhu alkitab wal hikmata sannan Allah ya sanar da shi hikma wat tawrat ya sanar da shi at-taura wal injil sannan ya sanar da shi al-injila wasu malamai suka ce wa yu'allimuhu alkitab zai sanar da shi alkitab littattafan da aka sabko gabaninsa sannan kuma ya sanar da shi hikima shine wasu maganganun da Allah zai masa wahayi wanda ba alqur'ani mai girma ba kamar hadisai kenan والتوراة والإنجيل سنن الله مدوكين سركي سند دشي للتافن التوراة دي سبكي أكان النبي موسى عليه الصلاة والسلام سنن يسند دشي إنجيلا هاغانا أنا با مريم عليه الصلاة والسلام labarin abin da za a ba annabi isa alaihi salatu wassalam Allah zai sanar da shi rubutu ko ya sanar da shi littattafan da suka gabace shi sannan Allah ya sanar da shi hikima sannan Allah ya sanar da shi at-taura da ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan Allah ya sanar da shi injila da zai sabkar masa shi alaihi salatu wassalam wa rasulan ila bani isra'il sannan ya kasance manzo ne zuwa ga banu isra'il saboda malamai suka ce alwawu nan atifa ce rasulan sai kasance maf'ulun bihi ne na fi'ilin da aka shafe da ake kaddara shi wa yaj'aluhu rasulan ila bani isra'il sannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya kasance manzo ne na musamman zuwa banu isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lalle ni na zo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wurin ubangijinku imana na zo muku da mu'jiza da abin da zai tabbatar da cewa abin da nake da awa zuwa garshi cewa gaskiya ne anni akhluqu lakum min at-tin lalle ni kam zan dinga sawwara muku min at-tin daga yumbu ka hay'ati at-tayr kamar sifa ta tsuntsu imana zai kwaba laka yayi ta da sifa da shakali irin na tsuntsu ko tsuntsaye fa anfuhu fihi sannan in yi busa a cikin wannan yumbun fa ya kunu tsairan bi izinillah sai ya kasance tsuntsu da izinin Allah imana wannan dalili ne da aya da ke nuna cewa tabbaci aikake ne daga wurin Allah in ba mutanen da Allah ke karfafa ba ya ba shi mu'jiza ba zai taɓa yin irin abin da annabi isa alaihi salatu wasalam yake yi sai ya kwaɓa laka ya yi ta da surar tsuntsu sai ya busa a ciki sai ya ce tashi da izinin Allah sai a ga wannan lakar ta zama tsuntsu mai rai yana tashi a cikin sarran samaniya bi idnillahi amma hakan yakan faru ne da izinin Allah madaukakin sarki Allah shi ya so faru haka kuma shi ya bada dama a yi hakan subhanahu wataala wa ubri'ul akmaha sannan ina warkar da akmah akmah shine makahu imamu mujahid yace al akmah alladhi yubsiru bin nahar wala yubsiru bil layl abinda ake cewa al-akma shine wanda yake gani da safe amma da daddare baya gani imam qatada yace abinda ake nihi da al-akma shine wanda aka aife sa asalin sa makahu ne baya gani imam suddi yace abinda ake nihi da al-akma shine makahu abdullahi dan abbas yace shine wanda ake aifuwa hasali ma baya gani tunda ina fata mun gani ibnu jarir da ibnu kathir suka ce abinda ake nihi da al akma shine al a'ma alladhi la yusiru shay'an la laylan wala nahara wanda baya ganin komai la da daddare la da safiya kuma wannan zancen nasu shine mafi kusan ma'ana al akma mutunan da hasali makaho ne baya gani la da daddare la da rana to annabi isa alaihi salatu wassalam yakan warkar da irin masu fama da wannan cutar wanda ke nuna cewa tabbaci annabi ne manzo ne aikake daga wurin Allah in ba annabi ba da manzo da Allah ke karfafawa babu wanda ya isa daga cikin likitoci duk irin ƙwarewarsa ta fuskar sanin abin da ya shafi ilimin likita ya maido da mutunan da hasali ma baya gani ina fata mun gani wal abras sannan annabi isa alaihi salatu wassalam yakan warkar da mai fama da cuta ta albaras albaras shine wani cuta da take fitowa a cikin fatan mutum wani fari da zai dinga fitowa a jikin mutum yana yaduwa sannan sannan har ya game jiki gaba daya wanda wannan farin zai mai da mutum kamar teni na soji za ka ga mutum ya yi muni mutane suna tsanan shi saboda wannan launin da yake fama da shi to annabi isa alaihi salatu wasalam yakan warkar da mai fama da ciwo na albas ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce malamai sun ce allah maɗaukakin sarki yakan turo annabi ne ya ba shi mu'jiza da ta dace da mutanen zamaninsa annabi isa alaihi salatu wassalam abinda aka fi buga gaba da shi a zamanin shi shine kwarewa ta fuskar sanin ilimin tabi'a da likitanci ina fata mun gane akwai ƙwararrun likitoci da suke da masaniya sosai game da abin da ya shafi lamarin cututtuka da kuma iya warkar da mutane masu fama da rashin lafiya ina fatan mun gane sai Allah madaukakin sarki ya ba shi mu'jizar da ta dace da irin yanayin da yake ciki da kuma irin mutanen da suke yake rayuwa da su ina fatan mun gane kaga duk irin abinda Allah ya baka na fasaha da ƙurewa ta fuskar sanin likitanci to ba za ka iya mi ba warkar da makahon da hasali ma da bai taba gani ba sannan ciwon albaras yana daga cikin tututtukan da ba a iya samun maganinsu mutum ya dawo normal fatar shi ta dawo normal kamar bai taɓa yin shi yana da wahala to annabi isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya bashi wannan abin wanda ke nuna cewa shi din annabi ne aikakke da gaske a wurin Allah in kuna musan haka ko kuna ganin cewa ba annabi bane ƙarya yake to ku yi irin abin da shi ma yayi ina fata mun gane ku warkar da makaho ya dawo yana gani sau da ƙwarewa ku ta fuska sanin ilimin likita sannan kuwarkar da mai albaras shi ma ya dawo ƙarara lafiya lau kamar yadda sauran mutane suke kaga abu ne wanda ba zai yi ba sannan wa uhyil mauta bi idnillah ina rayar da matattu da izinin Allah kaga wannan shine na ƙarshe gaba da kenan dan babu wani likitan da zai yi da'awar cewa zai iya mayar doma mutanen da ya mutu rayuwa ya zo ya rayu cikin mutane ko akwai babu shi kuma ba za a taɓa samun sa ba amma annabi isa alaihi salatu wassalam dan ya nuna musu cewa shi din annabi ne shi din manzo ne wallahi aiko sa akai ba wai fada bane kawai yake dan sarransa a aikakke ne na musamman daga Allah zuwa gare shi zuwa gare su su mutane dan su imani da shi su tsira da abin da yake gaya musu sai Allah ya karfafe shi ya bashi mu'jiza ta rayar da matacci bayan ya mutu mutumin ya mutu sai annabi sai ya ce mishi tashi sai tashi kuma sai kuma ya mutu kaga wannan mu'jiza ce ta ƙarshe wanda babu wani likita da zai yi da'awa ta yin irin abin da annabi isa yana tada matattu ba dan komai ba dan su yarda su imani da shi wa uhyil mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuma ina ba ku labari game da abin da kuka ci na abinci wa ma tadakhiruna fi buyutikum sannan ina ba ku labarin abin da kuka tanada kuka koyi a cikin gidajenku kana zauwa majalisi sai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce abu kaza ka ci in abinci ne nau'i kaza ne sai ce ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza bal ma bayan ka ci wannan abincin a gidanka ka tana da kaza ka tana da kaza ka tana da kaza in ba wahayi ake masa baya zai iya sanin haka eh kaga sai mai wanda ake ma wahayi zai iya sanin haka shine sannan zan ba ku labarin abinda kuka ci da abin da kuka tanada kuka koyi a cikin gidajenku shine wa matattakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika laaya lalle a cikin abin da nake ba ku labarin sa laaya akwai abin nura lakum a gare ku in kuntum mu'minin in da gaske har za ku yi imani wannan dalilan da ke nuna cewa abin da nake faɗa gaskiya ne sai dai kawai in ba za ku yi imani ba wa musaddiqan lima bayna yadai sannan ina mai gaskata abin da ya gabace ni min at-taurat na littafin taura da aka sabke ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa li uhilla lakum sannan ina kokarin halatta muku ba'd alladhi hurrima alaikum wani shashi daga cikin abin da aka haramta kenan kaga abin da yazo a cikin littafin at-taura daga cikin hukumce hukumce masu zafi sai Allah ya sa aka sauƙaƙa musu ta hanyar turo annabi Isa alaihi salatu wassalam can an haramta musu abu sai annabi mu Isa alaihi salatu wassalam ya zo musu da halaccin sa daga wurin Allah madaukakin sarki dan a rangumta musu dan kuma a sauƙaƙa musu waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma na zo muku da aya ta musamman min rabbikum daga ubangijinku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un kuma na da'a da bayyacin abin da nake faɗa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budun lalle Allah madaukakin sarki rabbi ubangiji na ne shi ya halicce ne samar da ni daga babu shi ke rinuna shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni duk wani abin da nake bukatuwa zuwa gare shi wanda rayuwar dan adam ba za ta yi ba sai da wannan abin Allah shi ke bani huwa rabbi wa rabbukum sannan kuma ubangijin ku ne fa'buduhu ku bauta masa shi kadai kada ku hada bautarsa da ku hadha siratu mustaqim yin haka ita ce hanya madaidaiciya kaga ya ja hankalinsu ya nuna musu a yadda suka kangare suke yin abin da ba daidai ba allan nan dai shine ubangijinsa kuma shine ubangijinsu allan nan dai shi ya samar da su daga babu irin yadda ya samar da shi daga babu allan nan dai shi ke kula da su shi ke sauka musu da ruwan sama shi ke fitan musu da tsirrai shi ke ba su abincin da za su ci da dabbobinsu kenan kam in ko Allah madaukin sarki shi kadai ya kadai tare musu haka kaga wajibin su ne su bauta mushi shi kadai subhanahu wataala ba za su hada bautan shi da kuma ba sai Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله مدوكاكين سركي كي بعد labarin abin da ya faru tsakankanin Annabi Isa alaihi salatu wassalam da al'ummas bayan ya kira su ya nuna musu hujjoji da dalilan da ke nuna cewa tabbata aikakke ne shi daga wurin Allah ya nuna musu ta hanyar hujjoji da dalilai cewa Allah shi kaɗai ne abun bauta da ya kamata a bauta masa ya kira su ya ja hankalinsu amma sai ya nura cewa tabbat ba su yarda ba za su imani da shi sai Allah ce falamma a hassa isa minhumul kufr lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya hangi cewa lalle waɗannan mutanen ba za su imani ya tabbatar yayi yaqini cewa waɗannan mutanen za su dage ni akan kafirci ba za su yi imani ba qala man ansari ila Allah a wannan lokacin sai ya shela yayye kuwa a cikin al'ummarsa ya ce man ansari ilallah wane ne zai kasance mini a matsayin mataimaki da mai dahwa mini wurin isar da saƙona da da'awata ilallahi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa zai daga cikin ku tunda ya fuskanci gaba ɗayan nasu mafi yawa ba za su yarda ba za su yi imani mafi yawa za su dage ne su tabbata akan kafirci sai yake so ya barrantar da kansa a wurin Allah madaukakin sarki ya nema daga cikin al'ummarsa wane ne da yardarsa da zaɓinsa zai kasancewa ɗaya daga cikin mataimakansa da zai taimaka masa cikin abin da ya shi lamarin da hawarsa dan al'ansar jam'i ne na annasir wanda ma'ana annasir shine al'awan ko masu taimako masu ba da tallafi wanda za su kama masa wurin yada da awarsa da abin da Allah ya basa na sako don ya isar da shi zuwa ga al'ummarsa. Qalal hawariyuna a wannan lokacin alhawariyuna sai suka ce nahnu ansarullah mu kan mu ne mataimaka wanda za mu taimaki addinin Allah za mu karba maka za mu tallafa maka za mu kasance mataimakanka wurin isar da sakon Allah mu kam za mu taimaka mu addinin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane yana sai aka samu hawariyai alhawariyuna su ne mutane managarta zaɓaɓɓu abokai na musamman daga cikin mabiyansa suka ce mu kam za mu kasancewa masu ba Allah maɗaukakin sarki taimako wurin yada addininsa da kuma tallafa mu addinin Allah maɗaukakin sarki imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin jabir yake cewa nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nas annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya zaburar da mutane game da yin shahadi yawmal khandaq ranar da aka yi yakin khandaq ranar da aka yi rami bi ma'ana ranar da aka yi gada kenan fanta da bas zubair sai zubair ya karba annabi ce wane ne zai fita wurin jihadi dan daga kalmar Allah zubair bin al-awwam yace ni ya ma'aikin Allah sannan annabi ya dada maimaitawa zubair ya ce ni ya ma'aikin Allah sannan annabi ya dada maimaitawa zubair shi ya ƙara cewa ni ya ma'aikin Allah فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم sai annabi tsira da amince Allah subhanahu a gare shi yace li kulli nabiyyin hawariyun wa hawari az-zubair annabi yace ga dukkanin annabi yana da hawari hawari shine zababbun mutane masoya na musamman yace ni kuma a yau zababbe na hawari na shine az-zubair kaga wannan hadisi yana nuna falala ta Zubair radiyallahu anhu haka Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad da Imam Muslim cikin ingantaccen littafin sa an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun babu wani annabin da Allah ya turo da shi a cikin al'ummarsa tun gabanina sai ya kasance wannan annabin yana da a cikin al'ummarsa alhawariyuna masu taimaka masa wa ashabun da kuma abokanai na musamman ya akhuduna bi sunnatihi da suke riko da sunnarsa wa yaqtaduna bi amrihi sannan suna koyi da umarninsa thumma innaha takhlufu min ba'di mukhluf sannan bayan shuɗe waɗannan mutanen kirkin wasu za su biyo bayansu ya kulu na ma la ya fa'alun za ka ga suna faɗa abin da ba su aikata wa ya fa'alu na ma la yi umarun sannan suna aikata abin da ba ce su aikata faɓan jahadahun biye da fa huwa mu'min duk wanda ya yaƙe su ya yi jihadinsu ta hanyar hannunsa fa huwa mu'min to wannan mai imani ne wa man jahadahun bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su ta hanyar harshensa shi ma mumune ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min duk wanda ya jihadi ya yaƙe su ta hanyar zuciyarsa shi ma mumune ne wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal annabi ya ce babu bayan babu babu a bayan haka babu wani imanin da ya kai karamcin habba ta khardal bi ma'ana shine mataki na ƙarshe na imani ka kyamace su a zuciyarka mutanen da suke yin abin da ba a ce su yi ba sannan ba sa yin abin da suka ce za su yi ya kuluna ma la ya fa'alun suna faɗar abin da ba sa aikatawa sannan wa ya fa'aluna ma la yi marun suna ƙoƙarin yin abin da ba a ce ku yi ba wannan su ne mutanen banza a cikin kowace al'umma ina fata mun gaya ‘yan bidi a kina ba sa yin abin da annabi ya ce su yi sannan abin da suka ce za su yi ba su aikata shi wannan su ne munanan mutane bayan shuɗayen mutanen alkhairi daga cikin mutanen da suka gabata abin da ya nura shi ne babu wani annabi daga cikin annabawan da ya gabata sai ka samu yana da alhawari yau mataimaka masoya da abokai na musamman da suke kokarin riƙo da sunna shi suke kokarin kuma koyi da duk abin da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam ko kowane annabi daga cikin annabawa kenan alhawari yunus suka ce da annabi isa alaihi salatu wassalam mu kam za mu kama maka bi ma'ana za mu kama maka wurin isar da saƙonka da allah maɗaukin sarki ya ɗora maka yunansa washhad bi anna muslimun sannan ku shaidi cewa lalle kan mu musulmi ne mun miƙe wuya mu zuwa ga allah maɗaukakin sarki rabbana amanna bima anzal rabbana ya ubangijin amanna bima anzal mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasula sannan mun bi wannan manzon shine annabi Isa alaihi salatu wassalam faktubna ma'a shahidin ya Allah ka rubuta mu tare da masu ba da shaida malamai suka ce masu ba da shaidan nan su ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan su ne za su ba da shaida akan dukkanin al'ummomin da suka gabata wa makaru wa makarallah wa makaru sun kitsa makirci dan makirci shine a tsara wani abun da za a iya hallakar da kai da shi a fakaice baka da labari su banu isra'il lokacin da suka ga haka suka ga dagewa annabi isa alaihi salatu wassalam akan da'awarsa da aikin da Allah ya turo su akai dagewa mataimakansa wurin taimaka masa wurin irin isar da sakon Allah sai suka saka makirci daga boye wanda suke so ta ƙarƙashin wannan makircin su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam shine wa makaru suka tsara makirci suka dabbar makirci na cewa su hallaka annabi isa alaihi salatu wassalam wa makarallah sai Allah ya maida musu da makircin da ya fi makircinsu wallahu khairul makirin Allah shine mafi ƙurewa ya fi ƙarfin duka wasu masu yin makirci subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane almakar ba a jingina shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai fa ta hanyar yin raddi akan masu aikata makirci ina fata mun gane kenan sifa ce fi'iliya sifa ce ta aiki da Allah yakan yi aiki da ita lokacin da masu makirci suka yi makirci amma ba za a cewa Allah makir ba ne sai lokacin da yake mi mai da makircin masu makirci kaga nan wa makaru wa makar Allah ko sun saka makirci sai Allah ya mayar musu da makircin da ya fi makircinsu sannan Allah ce shi ne mafi alkhairi mafi ƙurewa wurin mayar da dukkan makircin masu kitsa makirci ina fata mun gani yawa sai Allah ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم التي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي kaga wannan yana da alaka da wa makaru wa makarallah sun kitsa makirci sun tsara sun dabbara da daddare a fakaice ya za su yi su hallaka annabi isa alaihi salatu wasala ƙarshe dai sun ga babu mafita sai dai su kashe shi to sai allah ya yi makirci wanda ya fi makircinsu idh qala allah yayin da allah ya ce ya isa ya kai isa alaihi salatu wasala inni mutawaffika wa rafiuka ilai lalle ni zan karbe ka in ɗaukaka ka zuwa gare ni kaga sun so su kashe shi sai Allah ya yi makircin da ya hina su sai Allah ya ɗauke shi sama balma Allah sai ya sa jagoran nasu da suka taho don su kashe annabi Isa sai Allah ya mushi sifa ta annabi Isa bi mana sun zo tawaga ta musamman annabi isa yana cikin ɗaki allah sai ya ɗoke shi da allah ya ɗoke shi rindinar da ta shigo shugaban nasu sai allah ya mushi kamata annabi isa alaihissalatu wasallam suka damke shi suka kashe shi ba a musu makircin da yana su ba eh kaga wallahu khairul makirin jagoran nasu shugaban ogan da aka yi tawaga ta musamman ta aka shi annabi isa allah sai ya ɗoke shi sama da ya ɗauke shi sama sai mushi kama ta musamman kana ganin shi kaga annabi isa suka kama suka taushe suka kashe shi a tunanin sun kashewa sun kashe annabi isa ne shi yasa da suka kashe shi suka gicciye shi suka rataye shi a matsayin cross yanzu da ake bauta a duk cocin duniya shi kun ba su kashe shi Allah madaukin sarki ya ba da labari wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wani wuri ya ce wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ce inni mutawaffi abin nan da suka kitsa na makirci ba za su same shi mutawaffi ka zan karɓe ka gan karɓa a nan suka ce za a sa masa barci ba wai na kashewa ba ne kamar yadda wasu malamai suka ce Allah ya kashe shi ne ya ɗauki shi a'a Allah ya sanya masa barci ne sannan ya ɗaukake shi zuwa gare shi can sama dan dalilai sun tabbatar da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam bai mutu ba zai dawo ƙarshen zamani ina fatan mun gane kamar da imam bukhari ya fitar da hadisi hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa da yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam sura qiris ya sabko a cikin ku damna na maryam wani ne kenan annabi isa alaihi salatu wassalam zai zo a matsayin hakaman muqsitan zai zo a matsayin mai hukunci kuma mai adalci fa yaksira salib ya kare wannan kuraskin da suke kafawa a cikin duk coci da suke bauta shi kuma bayan Allah wa yaqtulul khinzir ya kashe dukkanin aladdu wa ya da'ul jizya sannan ya sabke jizya ba za a taɓa karɓar jizya ba a wannan lokacin annabi ya ce wa ya fi dulmal dukiya za ta yawaita a cikin al'umma hatta la ya balahu ahad har ya kasance duk wanda ka ba kuɗi ba zai karɓa ba wannan ɗaya ne daga cikin manyan manyan alamomi na tashin alkiyama dan zawwa annabi isa suna daga cikin manyan manyan alamomin da za su bayyana da ke cewa duniya tana gab da ta tashi zai zo ƙarshen zamani in ya zo zai yaƙi kiristoci masu cewa ɗan Allah ne masu cewa shi ne abin bautarsu zai zo ya ƙaryata su balma ya yaƙe su ya karkashe su Allah shirin da mu samu dace kaga kenan ɗaukakewar da Allah maɗauki sarki ya masa ba ta kashewa ba ce ya sanya masa kwana kamar yadda Allah maɗaukin sarki ke ba da labari Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha nan tawaffal anfusa kenan Allah ya kan karbi rayukan mutane lokacin da suka yi barci sun mutu ba su mutu amma wani yanayi ne kaman mutuwa dan sun ce kwana kanan mutuwa ne wani yanayi ne kaman mutuwa wanda bai mutu ba sai Allah ya mayar mushi da rayuwarsa wanda ko Allah ya kaddara ba zai tashi a cikin wannan barcin ba sai Allah ya rike rayuwar ba zai tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da safe yake addu'a na tashi daga barci yace min alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya rayar da mu baya yi mi ya kashe mu kashe mun nan mutuwa ce ko barci ne barci ne to kenan nan doke wanda Allah madaukakin sarki mu annabi Isa alaihi salatu wasalam ba ta mutuwa bace ya doke shi ne ya maida sa can a wurinsa sa kuma wanda ƙarshen zamani Allah zai sako sa ya yi jihadi kuma ya kasance tare da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mutawaffika wa rafiqu ilai wa mutahhiruka min alladhina kafar sannan zan tsarkake ka daga wanda suke kafirai ne bimana zan tsiratar da kai ba za su iya cin maka in tsarkake ka na cewa kai tabbat annabi ne manzo ne abinda suke tuhumar ka da shi na cewa kai dan zina ne ba gaskiya bane abinda suke tuhumar mahaifiyarka da cewa ita karuwa ce ba gaskiya bane Allah zai tsarkake ka da dukkan haka wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyam kuma Allah zai sanya wanda suka bi ka kai annabi Isa fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama saman wanda suka kafirce ma Allah ya zuwa tashin alqiyam sai malamai suka ce to me ake nufi anan Allah zai sanya mabiyan annabi mu Isa na hakikan saman kafirai ya zuwa tashin alkiyama suwa kenan dan saboda wani kirista iya riko da ita ce kaga Allah kuma ya ce wanda suka bi annabi Isa Allah zai dora su akan kafare ba wai zamanin su bai zuwa tashin alkiyama kaga da mu ake sai mu ce a'a baka fahimci ayi bane ai mabiyan annabi Isa na hakikan su ne mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Isa ya gaya musu cewa annabi zai zo manzo zai zo in ya zo ku yi imani da shi ya ati min ba'd ismuhu ahmad zai zo bayana wanda sunan shi ahmad idan ya zo ku yi imani da shi ku yi aiki da abin da ya faɗa muku kenan kaga wanda suka bi annabi muhammad daga cikin tawaga na mabiya annabi isa alayhi salatu wasalam su ne da gaske mabiya annabi muhammad kuma su ne da gaske mabiya annabi isa ina fata mun gane kenan kaga su za su samu matsayi biyu sun yi imani da annabin zamaninsu kuma sun riski annabin ƙarshen zamani sun yi imani da shi sai a ba su sakamako guda biyu sakamakon imani da annabinsu da sakamakon imani da wa da annabi muhammad yanan kaga duk kiristan da bai bi annabi muhammad ba to ya tabbata shi ba mabiyin annabi isa ba ne ina fata mun gane kirista na gaske shine mabiyin wa mai bin addinin annabi isa shine mai bin addinin annabi Muhammad duk wanda ke biya annabi Isa ya ce ba zai bi annabi Muhammad ya tabbata shi ma bai tare da annabi Isa ƙarya ce yake da annabi Isa ma zai zo ƙarshen zamani ya bi shara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan Allah zai dora wanda suka yi imani da annabi Isa suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi Isa ya musu wasiya a cikin littafinsa Injila to Allah zai dora su akan wanda suka kafirce mu Allah gaba ɗaya zuwa tashin alkiyama thumma ilayya marji'ukum sannan gaba ɗayan ku zuwa gare ni ne mako mako gaba ɗaya fa ahkumu bainakum in yi hukunci tsakankanin Allah zai hukunci tsakanin masu imani da kafirai ya ba kowa sakamako daga cikin tauga guda biyu ya ba kowa sakamakon aikin da ya aikata shine thumma fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun in yi hukunci tsakankanin ku a cikin abin da ku kasance kuna yin sabani game da shi fa amman ladina kafaru amma wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki fa u'adhibuhum azaban shadida zan azabtar da su azaba matsananciya fi duniya anan gidan duniya Allah zai walakanta su Allah zai tozanta su ina fata mun gani kuma hakan ya faru da su Allah ya walakanta su a yaƙuƙan da suka yi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karkashe su an hallaka su an karɓi jizya a wurinsu banu quraiza an karkashe su an kore su banu qainuqa haka banu nadir gaba ɗayan su yahudawa sai da annabi gaba yansu Allah ya ɗora annabi a kansu aka lallasa su aka azabtar da su shi yasa Allah ya ce qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su ta hanyar hannayen ku kaku haka ya faru da su a yaƙin badar ya aka yi da su karkashe su aka yi sanadidu ƙuraish jiga-jigan arnan ƙuraishawa a rannan aka zubar da su ranar badar manya-manyan a rannan ba su dawo gida ba mutum saba'in aka kashe daga cikinsu aka kamo mutum saba'in a matsayin bayu a wurin yaƙi haga an lallasa su ina fata mun gane haka yahudawa su ma annabi ya lallasa su ya dinga karkashe su aka kore su daga cikin gidajensu kenan Allah zai walakanta su ya musu azaba mai raɗaɗi fi duniya a nan gidan duniya na daga cikin nau'in musu azaba mai raɗaɗi shine kama jizya a hannayensu ina fata mun gane da idan suka ki musulunta suka yarda da cewa za su yi addininsu sai ce to ku ba da jizya kuma za su ba da jizyan nan a kaskance cikin kaskanci da wadakanci ina fata mun gane ba za su zo ba suna jiji da kai suna bunƙasa su ce za su turo ɗan aiki ga jizya a'a babban su za su aiko ya zo ya yi tsaye shugaban musulmi ya ga dama ya ta harkokin shi yana shahi yana hirarsa cikin fada yana ganin sa sai ya gaji da jira sai ya ce to kawo jizya nan a walakanta shi a ci mutuncin sai ya ce kaga an walakanta su nan duniya sannan a walakanta su wal akhira da gobe al qiyama ta hanyar azabtar da su a cikin wuta Allah ke shi ne kare wa ma lahum min nasirin sannan ba su da wanda zai ba su taimako ya kare su daga zabar Allah ko kuma ba su da wanda zai ba su tallafi ya fitar da su bayan an tsigar da su a cikin azabar Allah wa amman ladina amanu amma wanda suka yi imani suka yarda da abinda Allah madaukin sarki ya sabkar musu na alqur'ani ko littafi wa amilus salihat suka yi aiki nagari fayufihi ujurahum Allah zai cika musu ladan su gobe alkiyama za a tawaye musu komai ba daga cikin ayyukan su na alkhair wallahu la yuhibbu zalimin Allah madaukin sarki baya son azzalimai zalika natluhu alaik wannan labarin gaba daya natluhu alaik mu ne muke karanta maka shi ya manzon Allah muke baka labarin abin da ya faru da annabi Isa da mahaifiyarsa muke baka labarin abin da ya faru tsakankanin annabi Musa da mabiyansa da wanda suka yi imani da shi da wanda suka kafarce masa min al-ayat na daga ayoyi wa zikr al-hakim da kuma abin ambato da ke kwashe da hikima shine al-qur'ani mai girma sai Allah ya ce inna mathala isa inda Allah ka mathali adam خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين الله ce inna matsala Isa inda Allah ku sani lalle kwatankwacin annabi Isa alaihi salatu wassalam inda Allah a wurin Allah ka matsali Adam kamar kwatankwacin annabi Adam ne alaihi salatu wassalam ba su da wani bambanci ta fuska halitta da samarwa Allah shi ya halicci annabi Adam kamar yadda shi ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa ba dan Allah bane ba sannan kuma shi din ba Allah bane ba ba ɗaya bane daga cikin alloli guda uku kamar yadda ku kristoci kuke kai kwatankwacin annabi Isa kamar sa a wurin Allah madaukakin sarki ai kamar halitta annabi Adam ne alaihi salatu wassalam khalaqahu min turab annabi adam Allah ya halicce shi ne min turabin daga turbaya daga ƙasa sun maƙala da hukun faikun sannan Allah ya ce ma annabi adam kun faikunu sai ya kasance kasance sai kasance to haka annabi isa alaihi salatu wasalam yake Allah ya ga dama ya ce kasance ya kasance kamar yadda ya ce ma annabi adam kasance shi ma ya kasance kenan menene abun mamaki da zai sa ku ce annabi isa ɗan Allah ne ku kiristoci mu zai ba ku mamaki da za ku ɗauke shi a matsayin Allah abin bauta kuma bayan Allah don kasancewa an samar da shi ba tare da uba ba uwa ce kawai gare sa in har za ku yi mamaki ba za ku yi mamakin kasantuwa annabi adam da baya da uwa bale uba ba in an ɗauki annabi isa a matsayin Allah abota masa kasancewa an samar da shi ba tare da uba ba to annabi adam ina mahaifiyarsa ina babansa hawa'u mata annabi adam ina babanta ita kuma an samar da ita ne ina mamarta babu an samar da ita da mi da namiji ko ba haka ba an halicci hawa daga haƙarƙari na annabi adam alaihi salatu wassalam bi ma'ana ba ta da uwa annabi adam ba uwa ba uwa annabi isa shine da uwa babu uba ya fi mamaki ma a ce an aihe mutum babu uwa da uba ne ko ba haka ba to hawawu an samu da ita babu uwa ta hanyar namiji aka samu da ita annabi adam babu uwa babu uba wannan dukkan su halittu ne na Allah annabi isa baya da bambanci ta fuska halitta da annabi adam dukansu halittun Allah ne Allah ya samar da su yace kasance suka kasance ina fata mun gane yana thumma qala lahu kun fayakun alhaq min rabbika gaskiya ce min rabbika daga ubangijinka dan alhaq min rabbika alhaq sai kasance khabar ne na mubtada wanda aka shafi ana kaddara su a ce zalika alhaq min rabbika wannan zancen da kaje shine gaskiya daga ubangijinka babu bambanci tsakankan annabi adam da annabi isa ta fuska halitta wannan shine gaskiya daga ubangijinka ko a ce hadha alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ce daga ubangijinka ina fata mun gane fala takun min almumtarin kaka kuskura ka kasance daga cikin masu shakku wannan da annabi ake idan an ce ma annabi haka kaga min babu aula a ce da al'ummar sa ake kar ku kasance cikin masu shakku ko masu kwankwanto game da abin da muka ba ku labari annabi isan nan ba dan Allah bane ba annabi isan nan ba Allah bane ba ba wani bangare daga Allah bane ba bal halitta ce daga cikin halittun Allah irin yadda ya halicci annabi Adam haka ya halicci shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ina fata mun gane fa man hajjaka fihi bayan ya riga ya ba su wannan duka hujjojin da ya kamata ce su gamsu dan duk tattaunawa ce Allah ke bada labarin da take faruwa tsakankanin nasara na najran da suka yi tawaga ta musamman suka zo wurin manzon Allah ake ta tattaunawa ina fata mun gane akan sha'anin annabi isa da su da annabi ana ta tattaunawa kaga wannan hujjoji ne da ya kamata su gamsu cewa annabi isa nan ba dan Allah bane annabi isa nan ba wani shashi bane na Allah bal annabi isa halitta ce daga cikin halittun Allah kamar yadda shi ma annabi adam ya kasance halitta daga cikin halittun Allah in ma an yi mamaki ayi mamakin annabi adam da bai da uwa bai da uba shi annabi isa ai yana da uwa annabi tattauna da su akan haka Allah ya ce fa in hajjuka ko faman hajjaka fihi duk wanda ya jayayya da kai yayi gardama da kai yayi musu da kai kai annabi fihi cikin lamarin annabi Isa suka ki yarda cewa shi din Allah ne ko shi kin dan Allah ne min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi fa qultu ka ce da shi ko ka ce da su ta'alau ku zo na da'u abana'ana mu kiro ‘ya'yanmu da muka haifa wa abana'akum kuma ku kiro ‘ya'yanku da kuka haifa wa nisa'ana mu kiro matanmu na aurenmu wa nisa'akum kuma ku kiro matayenku na aure wa anfusana mu mu fito da kawunanmu wa anfusakum kuma ku fito da kawunanku thumma nabtahil sannan mu yi Allah tsine tsakankanin mu da ku ga duk mai karya haka Allah ya ce da shi in sun ki sun yi musu sun ki yarda game da abin da kake gaya musu game da lamarin cewa annabi isa bawa ne daga cikin bayan Allah manzo ne daga cikin manzannin Allah ba wai dan Allah bane ko wani bangare na Allah suka ki yarda to ka ce musu su zo ayi mubahala ayi taron Allah tsine ga mai ƙarya ni annabi in fito da kaina in ce ƴaƴana da na aifa da na fi ji da su da kowa su ma su hito kuma ku hito ƴaƴan da kuka aifa su ma su hito matana ni annabi in hito da su kuma matayanku na aure ku hito da su mu tari gaba daya mu ce da ni da ku duk mai ƙarya akan abin da ake faɗa Allah ya tsine masa albarka ku zo ayi mubahala shine thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin mu sanya tsinuwar Allah da la'anarsa akan makaryata daga cikin mu ina fata mun gane annabi yayi hakan da su a wata riwaya da suka tabbata kamar da imamul baihaqi ya fitar da sanadi mai inganci daga abdullahi dan mas'ud anna sayyid wal aqib ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa arada an yula'inahuma as-sayyid da al aqib sun zo wurin manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare sai annabi ya so ayi taron Allah tsine tsakankanin makaryaci da shi da su fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan ya ce mu abokinsa la tula'inu karkai Allah tsine da shi karka yarda kai fa wallahi na rantse da Allah in kana nabiyan fala antahu la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'dina in da gaske annabi ne kuka yi taron Allah tsine da shi to wallahi mu ba za mu rabauta ba kuma bayan mu ma ba za su yi albarka ba dan haka kakkai rantsuwa kai da shi in ya tabbata annabin ne mun halaka ba mu ba ma har bayan mu da zuriyar mu za su zo su hallaka qalu lahu yin suka ce da annabi nu'tika ma sa'alta yanzu za mu baka abin da ka roka bi ma'ana za su bada jizya kenan ina fata mun gane za su zamna akan addinin su amma za su bada jizya fa ba'ath ma'ana rajulan aminan sai suka ce mu annabi ka tura mana wani amintaccen mutum wala tab'ath ma'ana illa aminan suka ƙara jaddada mu annabi kada fa ka turo wani a cikin mu ko wurin mu sai mutum amintacce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqq amin annabi ce tabbat zan tura muku mutum amintacce ne mafi haƙƙin amintacce fastashrafa laha ashabu a wannan lokacin kowa daga cikin sahabbai dinga daga kansa yana son a ce shi ne sau da annabi ya ce zan tura muku amintaccen mutum mafi haƙƙin aminci da kowa sai dinga hange yana dubi yana dan dagawa yana tsaran a ce shi ne amintacce ina fata mun gane don su samu wannan matsayi da wannan ɗaukaka ta aminci faƙala sai ce kum ya aba ubai da tabnan jarrah sai annabi ya ce abu ubaida tashi falamma qama lokacin da ya tashi qala sai annabi ya ce hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen wannan al'umma abu ubaida ibn al-jarrah kenan annabi zai tura shi a wurin su duk wata mas'ala da take faruwa tsakankanin su da ta shafi abin da shafi dukiya ya kasance shine mai hukunci a cikin su ina fata mun gane Allah ya ce inna hadha lahuwa al-qasasul haqq lalle wannan abin da muke gaya maka shine labari abin bibiya daki bayan daki alhaqqa na gaskiya wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta bisa ga cancanta illallah sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki wa inna Allah lahu al-azizul hakim kuma lalle Allah madaukakin sarki shine al-azizu mabwayin sarkin da babu abin da ke gagararsa al-hakim mai yin hikima cikin dukkan ababen da yake gudanarwa fa in tawallau idan suka bada baya suka yarda da hakan fa inna Allah alimun bil mufsidin to lalle Allah madaukakin sarki mafi sani ne game da abin da ya shafi mabannata a doron sa sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله يتشي قل كتشي دسو يا من زع الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي التاهي أنت مس أهل الكتاب كسان تشي كونا إيدك تشكين توجين قدابي أنباس للتاهي ina fata mun gane yahudawa suna da littafin da suke aiki da shi haka nasaru suna da littafin da suke aiki da shi shi yasa ake ce musu ma'abuta littafi kace da su bin gaba daya ta'alau ku zo ku taho ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita wa tsakankani ni da ku wace kalma ce Allah na'budu illa Allah cewa kar mu bauta ma kowa sai shi Allah kaɗai madaukakin sarki wala nushrika bihi shay'a kada mu shirka da shi da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada a samu shashenmu suna riƙar wasu shashi ababen bauta kuma bayan Allah bi ma'ana mu bauta mu Allah shi kadai duk abin da yake karɓar sunan ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai ba a tara shi da wani to kawai mu Allah bauta subhanahu wataala sannan ba mu haɗa shi da bauta da kowa duk yadda mutum yake da matsayi ko da annabi ne makusanci daga cikin annabawan Allah baya da haƙƙin a bauta masa ina fatan mun gane daɗa balantana waliyi ko wani wanda ke kama da shi sannan ko mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah mai kusanci a wurin Allah ta fuskan matsayi da girma baya da haƙƙin abauta masa ina fatan mun gane mai haƙƙin bauta shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki ba za mu yi shirka da Allah da kowa ba ina fatan mun gane saboda shay'an ne na kira ne na kira fi siyaqin nafyi tufidul umum idan na kira ta zo a cikin jerin zancen da korewa akai tana fa'idantar da dukkan komai da komai mana ba za mu yi shirka da Allah ba ta kowace hanya ba za mu haɗa Allah ba da kowa koma wane ina fata mun gane sannan wani shashen mu ba zai rike wani shashi a matsayin abin bauta kuma bayan Allah kada wani bangaren mu ya dinga bauta ma wani shine adibin hatim da yaji annabi ya karanto wata aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun sai ce ma annabi a'a mu ba ma bauta ba ma bautar su ba ma bautan malamanmu ba ma bautan masu ibada daga cikinmu sai annabi ya ce ba su kasance suna halatta muku haram ba ku yarda ko ku sun kunyan haka ku yarda sai ce eh muna yin haka sai annabi ya ce to wannan ita ce bautansu ina fata mun gane bautan malami shine ya haramta maka abinda Allah ya halatta ko ya halatta maka abinda Allah ya haramta ka san haka sai ka bi shi to wannan kamar ka bauta mushi ne kamar yadda ake bauta ma Allah don halattawa da haramtawa haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne shi ke halattawa shi ke haramtawa to yaya za ka yi da mutanen da zai zo ya halatta abin da Allah ya haramta kuma ka bi shi akan haka ko ya haramta abin da Allah ya halatta kuma ka bi shi akan haka ba ka bauta mashi ba ka rike shi abin bauta ina fata mun gane duk malamin da ya dora ka zuwa ga saban Allah aka bayyana maka cewa abin nan da ya tura ka zuwa ga shi saban Allah ne ka dage ka bi shi to kamar ka bauta mishi ne kuma bayan Allah shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw idan suka bada baya suka kis yarda fa qulu ku ce da su ishhadu bi anna muslimun ku shaida mun rike ku abin shaida cewa mu kam mun mi kauya ga Allah madaukakin sarki shi kadai zamu bauta ma ba za mu hada bautar shi da wani ba ina ganin zamu dakata mun faɗa daidai Allah samu samu ladan shi gaba daya kuskure ko muka haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi